لهم ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى أي قربة ومنزلة وتشفع لنا عنده في حاجاتنا وقال مجاهد بن جبر قالت قريش تقوله للأوثان ومن قبلهم يقوله للملائكة ولإيسى بن مريم ولأزير إن الله يحكم بينهم يوم القيامة قال ابن جرير بأن يصليهم جميعا جهنم إلا من أخلص الدين لله فوحده ولم يشرك به شيئا أما الناقد الثالث فهو الشك في كفر المشركين أو تصحيح مذهبهم لأن الله عز وجل قد كفرهم في آيات كثيرة وأمر بأداوتهم فمن توقف في ذلك أو شك بعد تبينه فهو مثلهم ومن صحح مذهبهم واستحسن ما هم عليه من الكفر فهو كافر بالإجماع كذلك فعن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم ويقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ذكر ابن جرير أن أبا الدرداء رضي الله عنه عاد مريضا من جيرانه ووجده في السوق وهو يجرجر لا يفقه ما يريد فسألهم يريد أن ينطق فقالوا نعم يريد أن يقول آمنت بالله وكفرت بالطاغوت قال أبو الدرداء وما علمكم بذلك قالوا لم يزل يرددها حتى انكسر لسانه فنحن نعلم أنه يريد أن ينطق بها فقال أبو الدرداء أفلح صاحبكم إن الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا عبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا حب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد وكلمة التوحيد مركبة من نفي وإثبات والإثبات هو أن تعتقد أن لا إله إلا الله والنفي هو الكفر بما يؤبد من دون الله قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ƴan uwa abu na biyu cikin abubuwan da ke warware musuluncin mutum su mai da shi kafirci bayan da ya kasance musulmi shine sanya shamaki tsakaninka da Allah da sunan kamun kafa ko da sunan tawassuli da wani daga cikin bayi ya zama a madadin ka roki Allah kai tsaye ka koma kana roƙonsa a madadin ka nema a wajen Allah kai tsaye ya zama kana nema a wajensa ya zama a madadin ka dogara ga Allah ya zama kana dogara da shi da da'awar kamun kafa da da'awa irin ta rudu da wahayin shedan na kan cewa wai kai ba za ka iya saduwa da Allah kai tsaye ba sai ka bi ta wajen wani da tawaru'un ƙarya bisa ga wahayi na shedan domin sau da dama waɗanda suke wannan shedan ya ruɗe su da cewa ai ku ba ku san Allah ba ai shehuwa ne ko waliwa ne ko salihin bawawa ne wannan shi ya san Allah da ka sai ka bi ta wajensa shi kuma sai ya kai ka wannan ko shakka babu rudin kwakwalwa ne wannan ko shakka babu wahayin shedan ne ubangiji madaukakin sarki ya ba da amsa lokacin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce da shi a qaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi shin ubangijinmu kusa yake in za mu magana da shi mu ƙasa-ƙasa ko a nesa yake in za mu magana sai mun ɗaga murya sai ga aya ta sauka wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ce musu ni a kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran dukkan mai kira idan ya kira ni ba tare da kamun kafa ba ba tare da biye-biye ba Ubangiji madaukakin sarki bai ce ba su kira ka kai ka kira ni sai ce a'a ina amsa kiran duk mai kira in ya kira ni falyastajibu li su nemi amsawa ta kai tsaye bai ce ba su nemi amsawar ka kai kuma ka gaya min sannan amsa musu a'a sai ce falyastajibu li su nemi amsawa ta kai tsaye wal yu'minu bi su imani da ni kan cewa zan amsa musu la'allahum yarshuduna dan su samu shari'a to haka Allah madaukakin sarki ya sake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce a gaya muku ku roke shi kai tsaye ku kira shi kai tsaye zai amsa muku bai ce ba ku kira mala'ika wane ko ku kira annabi wane ko ku kira mursali wane ko ku kira salihin bawa wane wanda zamu ga da yawa waɗanda ma ake kira din a yau wasunsu ba su da rai ko suna raye ma abinda ake kiransu zuwa gare shi din ba za su iya amsawa ba ballantana kuma sun mutu da yawansu ma abinda kai kake cewa su ce Allah yayi maka ko su si maka da hujjar cewa ai su ma Allah za su nema wasunsu ma ba su da wannan abin su ma ba su yi shi ba yaushe hi nawa yau ake zuwa kabarinsa a roƙi haihuwa alhalin shi bakarare ne juya ne har ya mutu bai haihu ba yaushe hu nawa ne yau ake zuwa kabarinsa a nemi mulki alhalin har ya mutu ko mai unguwa bai taɓa yi ba yau shehu nawa ne yau ake zuwa wajensa neman arziki da ya mutu ma a gidan haya ya mutu to wannan duk yake nuna maka cewa duk wanda zaka kira koma bayan Allah na farko ka sani shi kiran ibada ce ba a yi da ra'ayin kai ko da abin da aka tashi haka ga iyaye da kakanni suna yi na al'ada ana yi ne gwargwadon yadda Allah ya ce a yi gwargwadon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar kuma ya koyar ubangiji subhanahu wata'ala yace innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ku sani waɗannan da kuke kira koma bayan Allah fa bayi ne irin ku fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su su amsa muku inda gaske ne mana a wata ayar Allah yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum lokacin da kuka je ma kuna kiran su suna kwance a makwancin su a makabarta a kufayi ba ma sa jin kiran naku walau sami'u mastajabu lakum da sun jin ma ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma a ranar lahira in an gaya musu kun kira su za su ce Allah ba mu muka sa su ba ba ruwan mu ubangiji yace wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari kamar da sama da gogagge ta fuskar sani shine ubangiji madaukakin sarki da haka ya ƴan uwa mu sani cewa addu'a ibada ce kuma ana yin ta ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ba a ce a musulunci babu tawassuli ba amma tawassuli yana da ka'idoji yana da dokokinsa tawassuli ba yana nufin ka kira wani ka ce ya kira maka Allah ba a'a sai dai ka ce wane yi min addu'a wannan ya tabbata manzo Allah da kansa Allah ya ce idan da za su zo wajenka su roki Allah bai ce su ce kai ka roƙa musu ba su roki Allah sannan kai ma ka roƙa musu to Allah sai ya karba walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima amma ba kawai kace ya annabi yi min kaza ba tare da cewa ka san wannan abun ba mu iya yin sa sai Allah in kai haka kai shirka ko annabi ka kira yana daga cikin dangogin tawassuli ka kama suna daga cikin sunayen Allah kai masa magiya da shi walillahi al'asma'ul husna fada'uhu biha ubangiji yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su duk wata bukata da ɗan adam yake da ita a duniya za ka samu akwai wani suna daga cikin sunayen Allah da ya dace da wannan bukatar to abin da ake yi idan za ka roƙi Allah wannan bukatar sai ka kira wannan sunan sai kuma ka faɗi bukatar taka idan kana son ilimi ya alimu allimni idan kana son waraka ya shafi ishfini idan kana son arziki ya razzaku urzuqni idan kana son daukaka ya azizu a izzani ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a man kana yuridu al izzata fa innal izzata lillahi jami'a to da haka wannan shine abin da ake nufi to sannan yana daga cikin dangogi na tawassuli tawassuli da aiki na kwarai tun daga kan imani zuwa ga abin da ya biyo bayan haka imani shine mafi girman ibadar da aka bauta wa Allah da ita kamar yadda kuma shirka ita ce mafi girman saban da aka saba wa Allah da shi idan mutum zai addu'a in ya tabbatar yana da imani gwargwadon iko gwargwadon abin da yake iya hararowa da kyautata wa Allah zato da kuma kyautata wa kansa yakan yi tawassuli da imaninsa rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash shahidin wannan tawassuli ne da imani rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar daka mutun yana yin tawassuli da ayyukansa na kwarai shi yasa magabata suna da abin da ake kira da khabi'atul khairi duk yadda mutun ya kasance yana rayuwa cikin mutane yakan yi ƙoƙari ya ɓoye wani aikin alheri ba wanda ya sani tsakaninsa da Allah daga shi sai mahaliccinsa wannan abin suna yin sa ne dan ko ta kwana duk lokacin da wata bukata ko ka shiga cikin wani mawuyacin hali to sai ka fito da wannan abin sai ka roƙi Allah da shi kai tsaye ubangiji sai ya amsa maka manzo Allah ya ba mu labarin ashabul gari wasu mutum guda uku da suka yi tafiya cikin dare a cikin daji hadari ya taso ruwa ya gangamo sai suka shiga cikin wani kogo suka fake Allah yana so ya gwada su kuma yana so ya isar mana da sako sai wani dutse kato ya zo ya rufe musu kofar kogon ba wanda ya san suna ciki ballantana ya kawo musu ɗauki kuma ƙarfinsu bai isa ya ture musu dutsen su fita ba sun tabbatar in suka ci gaba da zama a haka to sai dai su mutu ba wanda ya san da su ballantana ya taimake su in banda ubangijin da ya halicce su a ƙarshe sai suka shawarta a junansu suka ce ya ku mutane mu sani ba wanda zai iya fitar da mu daga cikin wannan halin sai Allah shi ya sa mu kuma shi kadai ya san da mu da haka yanzu kowa daga cikin ku ya tuno wani alkhairi tsakaninsa da Allah ya yi tawassuli dan Allah ya kawo mana agaji kowannen su yayi addu'a wani yayi tawassuli ga bebiyayya ga iyayensa wani yayi tawassuli da amanarsa wani yayi tawassuli da kamewarsa ɗaya daga cikin su yace ya Allah ka san ni ina da iyaye kuma iyayen nan ni nake ɗaukar ɗawainiyar su kullum na je kiwo na dawo nakan tatso musu nono in ba su su sha kafin in tatsa in kai gida ga iyalaina wata rana sai dogon zango rani ya fara yi babu ciyawa a kusa da aka yi dabbobinsa daji inda zai je ya samu abin kiwo kan ya dawo dare ya yi iyayensa sun yi bacci ya tatso nonon ya zo ya zauna a gefen kafafuwansu yana jiransu ya ce ya Allah saboda girmamawa gare su ba zan iya tashinsu ba kuma ga ‘ya'yana can ƙanana suna ta kukan yunwa, amma ba zan iya tsallake iyayena in je in ba ‘ya'yana ba. Ya ce haka ya jira su, har asuba ta yi, sanyin asuba ya tashe su, sannan ya miƙa musu nonon nan suka sha sannan ya ɗauka ya kai raguwar ga ‘ya'yansa. Ya ce, Ya Allah, in ka san wannan dan kai na yi, to Allah ka kawo mana agaji. Sai dutse ya ɗan matsa kaɗan matsawar da ba za su iya fita ba har yanzu. Sai ɗaya daga cikinsu shi ma ya yi nasa, ya ce, Ya Allah, ka san ni mai kuɗi ne, ina da yara ina hada-hadar kasuwanci da mutane wata rana wani mutum ya taba zuwa ya siyayya a wajena sai ya manta ya tafi ya bar canjin sa bai karba ba wannan canjin sai na sa masa shi a cikin jari na nai ta juya masa kuɗi ne yan kaɗan amma sai da suka haɓaka suka zama dukiya mai yawa suka zama tarin shanu da awakai da raƙuma watan wata rana bayan shekaru sai gashi ya dawo sai na tuna sai na ce kai bawan Allah kai ne wanda shekara kaza da ta wuce ka taba zuwa kai siyayya ka bar canji a wajena to ga abin da dukiyarka ta zama ga canjinka ya nuna masa tarin dukiya yace duk wannan taka ce wannan mutumin sai ga kamar ba'a yake masa kamar izgili yake masa yace ya zaka ce min haka wannan canjin kana nufin shi ya zama haka yace kwarai naka ne sai yace to ina wani ba ni kaya na mana sai ya bashi ya karɓa ya tafiyarsa ko godiya bai masa ba shi kuma bai damu ba saboda ya san yayi ne dan Allah yace ya Allah in ka san dan kai ne wannan Allah ka kawo mana agaji sai dutse ya sake matsawa duk da haka ba za su iya fita ba sai na karshe shi kuma ya nasa tawassulin yace ya Allah ka sani tun ina yaro akwai wata yar kawuna a duk duniya ba macen da nake so kamar ta na nemi aurenta ban samu ba na yi ƙoƙarin in ga na yi zina da ita ban samu nasara ba da haka har aka yi mata aure watan wata rana ta shiga halin tsanani da ita da mijinta suka shiga halin matsananciyar bukata ni kuma gani ina da kuɗi sai ta zo waje na neman taimako a matsayina na ɗan uwanta sai na ce to abin nema ya samu sai na kira ta wani keɓantaccen waje sai na ce ke wance kin san ina son ki kuma kin san ina da kuɗin da zan iya taimakon ku idan kin amince ki bani dama in biya bukata ta tare da ke ko nawa kuke so ke da mijinki zan ba ku yace ba dan tana so ba dan bukata ta matsa mata tace ta yadda sai da ta tuɓe na tuɓe na zo zan kwanta a kanta sai ta ce kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka buɗe zobe ba da haƙƙinsa ba ya ce sai tsoron Allah ya shiga zuciyata sai na tashi na mayar da kayana na ɗauki duk abin da suke da bukata na dukiya na basu na ƙyale ta ya Allah in ka san dan kai ne wannan ya Allah ka kawo mana mafita take sai dutse ya buɗe baki ɗaya sai suka fita wannan shine abin da malamai suke kira da at-tawassul bil amali salih kamun kafa zuwa ga Allah da aiki na gari amma shedan sai ya dauke hankalin mutane daga wannan ya sauke kansu daga cikin wannan a madadin mutane su rinka neman kusanci da Allah neman kusanci da Allah da in irin haka ta taso za su yi magiya ga Allah dan ya tuna su dan ya taimake su sai suka koma ci da gumin wasu sai ka ce babanka mutumin kirki ne dan haka kai sai ka ki nagarta a madadin ka roki Allah ko ka tsaya ka bauta masa in bukata ta kama ka sai ka rinka zuwa kana roƙon babanka in ɗan shehi ne kenan ko kuma babanka ya mutu sai a gina kabari a yi masa gida sai ya koma trading company jahilai da masu son zuciya sai su rinka zuwa wajen sai a rinka karɓar kuɗaɗensu ana cewa su shiga kabarin shehi suna neman biyan bukata abin tambaya shi shehin kafin ya zama shehi kabarin waye je haka da yawa kaburburan da ake irin wannan a garin Kano a yau kafin shehunnan da ake musun a yau da babu waɗanda ake yi wa kowace makabarta ba sai mun kama suna ba makabarta wance akwai kabarin waliwa ne makabarta wance akwai kabarin shehuwa ne kan ya rasu aiwa kabarinsa haka Allah baya biyan bukatar mutanen Kano baya biyan bukatar mutanen unguwarsu su kabarin wani shehu suka je amma me yasa shi da ya mutu aka koma a madadin a kira Allah ake zuwa kabarinsa mutanen da Allah suka kira ya amsa musu mutanen yanzu ma Allah za su kira ya amsa musu ubangiji madaukakin sarki shine mai amsawa shine kadai mai biyan bukatar bayi duk wanda ka kira wanda ba shi ba to ka sani kayi shirka koda da sunan tawassuli ne koda da sunan kamun kafa ne ubangiji madaukakin sarki ce ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا أولئك إرم وإنن الذين يدعون وند أكي كرا يبتغون إلى ربهم الوسيلة سوكم سنا نيمن كامن كفر نيكيس إزوا قال الله تو دا وند ككرا دن يسد كيد الله دا شيد يكرا الله أيهم أقرب وايفك سد الله abin da Allah yake so ya nuna mana ka kira shi shine kusanci gare shi amma ba ka bi ta wani ka kira wani ka ce shi ya kira maka shi ba Allah ba a yi masa wannan protocol ɗin Allah ba irin masu mulkin duniya bane ba subhanahu wata'ala idan mulkin Allah ya zama irin haka to nawa ne cikin bayi za su halaka yanzu idan kana so ka ga gwamnan garinku wata nawa za ka yi baka gan shi ba kansilan unguwarku in kana so ka gani wata nawa za ka yi baka gan shi ba to in kana da bukata har sai ranar da ka gan shi zai biya ma bukata in Allah haka yake to bayi za su halaka amma shi Allah a duk halin da kake ciki in ka kira shi kafin ma kai kira ya ji ka kuma ya san abin da ka kira abin da ya rage kawai in ka cika sharuɗa da ka'ida sai ya amsa maka subhanahu wata'ala ubangiji yace wa yarjuna rahmatahu su kansu wanda kuke kira din su ma Allah suke fata ya musu wa yakhafuna azabahu su ma azabar Allah suke jin tsoro inda gaske ne shehu ya kira Allah dan haka ya samu karama kai ma ka kira Allah mana ka samu yanzu idan kai ka kira shehu shehu ya kira Allah shi ya kama mai cin kai kuma ka kama mara cin kaga wannan asara ce da tabewa kafin a haifi shehuwa ake kira Allah bayan an haifi shehuwa ake kira Allah da shehu ya mutuwa ake kira Allah saboda shi Allah bai haifa ba ba a haife shi ba bai da farko bai da ƙarshe alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naw idan kana kiran sunan shehu ko a ce yana raye in yana bacci ba zai ji ka ba ba wani shehi da in yana bacci yake jin abin da yake faruwa babu shi to kaga wannan yake nuna maka kwata kwata bai cancanci ma a kira shi ba domin mutumin da akwai lokacin da yake switch off baya nan ba a jin sa to ne me zaka kira shi in ka kira kai aikin banza kai ihu wanda ba zai yi amfani ba da haka ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa ala lillahi dinul khalis ku saurara ku ji tsarkakakken addini na Allah ne shi kadai wallazina takazu min dunihi awliya duk waɗanda suka riki wani koma bayan Allah da sunan waliyai ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa hujjar su wai ba bauta musu muke ba a muna so ne su kusata mu ga Allah su su shehu su suka san Allah su kai mu zuwa ga Allah Allah ya ce wannan ita ce hujjar duk wani mushriki duk wani wanda yake kiran wani koma bayan Allah tun tale-tale in aka kore shi haka yake faɗa ubangiji madaukakin sarki ce inna Allah ya hukumu bainahum fima hum fihi yaftalifun kale su Allah zai yi musu hukunci cikin abin da suke yi na sabawa daidai da sabawa gaskiya inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci kuma baya shiryar da wanda yake mai yawan kafirci abin nufi wannan aiki yana daga cikin kafirci Allah baya so a wata ayar yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kada ka kira wani koma bayan Allah wanda ba zai iya amfanar da kai ba kuma ba zai iya kare maka cuta ba in ku kai haka to ka zama cikin azzalimai ma'ana mushrikai inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum adh-dhalimun imam qatada ibnu da'ama as-sadusi yace abinda ake nufi da ayar suna kiransu ne sukan ce liyashfa'u lana inda Allah dan su mana ceto a wajen Allah da muka je kabarin shehuwa ne ai ba shi muke so yayi mana ba Allah muke so yayi mana shi dai kawai wasiɗa ne mun bi ta hannunsa ne dan ya isar da mu to wannan ita ce hujjar kafirai a da kuma ita ce hujjar da yawa daga cikin batattu a cikin musulmi a yau suke kafawa ai shehunne da ake kira ai dan a nemi ceto da su ne ai dan ai tawassuli da su ne masu bautar lata ma haka suka faɗa masu bautar uzza ma haka suka faɗa sun ce ba uzza muke bautawa ba shi dai uzza mutumin kirki ne bawa ne na kwarai muna kiransa ne don ya isar da mu ga Allah haka masu bautar ya gusa da ya uka da nasara duk wannan ita ce hujjar su da suka faɗa ibnu jarir ya ce yaquluna lahum suna cewa da wanda suke kira din gumakan nasu mana abudukum ayyuhal aliha ku gumaka ba fa ku muke bautawa ba illa lituqarribuna ila Allah zulfan kawai abin da yasa muka zo gaban ku muke yin addini a wajen ku muke kama sunayen ku muke addu'a a gefen kaburburan ku so muke ku kusanta mu ga Allah ya zama muna kusa kusa da shi subhanahu wataala wa tashfa'u lana indahu ku nema mana ceto a wajensa fi hajatina a cikin dukkan bukatunmu wa qala mujahid Mujahid ibn Jabar yace Quraishin taquluhu lil awsad wannan shine abin da Quraishawa suka faɗa game da gumakansu da aka ce suna bautawa gumakansu suna bautawa Lata da Uzza da Manata sai suka ce a ba bauta musu muke ba neman ceton su muke yi tawassuli muke da su Mujahid yace wa man qablahum yaquluhu lil malaika waɗanda kuma suka aikata irin wannan laifin kafin Larabawa na Makka Quraishawa su kuma da aka ce da su me yasa kuke kiran mala'iku a yayin bukata a yayin neman biyan bukata a yayin neman tanyo da agaji sai suka ce ai neman ceto muke da su ba wai bauta musu muke ba haka kiristoci su ma da suka bauta wa isa suka ce ba shi muka bauta wa ba a'a shi dan Allah ne kusa yake da ubansa wal iyazu billah muna kiransa ne dan ya sada mu da Allah haka yahudawa gurbatattun cikin su masu bautar annabi uzairu su ma suka ce uzairun ba shi ke biyan bukatar ba Allah ne amma dai mun biyo ta hannunsa ne dan ya kai mu gare shi to haka nan dukkanin mai bauta wani wali ko mai baitawa wani shehi ko mai bautawa wani kudubi da sauransu ubangiji madaukakin sarki yace inna allaha yahkum bainahum yawm alqiyama Allah zai yi hukunci tsakaninsu a ranar tashin alkiyama ibnu jarir yace bi an yusliyahum jami'an jahannama duk abin da Allah yake nufi na hukunci zai cusa su a wutar jahannama Allah ya tsare mu domin yace innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama ku da duk wanda kuke kira koma bayan Allah makamashin wutar jahannama za a yi da ku antum la hawaridun kuma sai kun shiga ko kuna so ko ba kwa so ibn jarir ce illa man akhlasa ad-din lillah sai dai kadai wanda ya kadaita Allah da addinin sa fa wahadahu ya dayanta shi walam yushrik bihi shay'an bai hada shi da komai ba cikin abin da yake haƙƙi ne nasa amma abin da yake warware imani na uku shine shakka game da kafircin duk wani wanda ya kafirta duk wanda ya aikata aikin kafirci kuma ya tabbata a gare shi cewa ya kafirta ya bar musulunci da nassin alqur'ani ko da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ijma'in malamai da suka ce duk wanda yayi kaza ya kafirta to dole ka yadda da wannan din kafiri ne in kai shakka kai ma ka kafirta domin idan Allah ya ce eh kai shakka akan eh kai ba musulmi bane in Allah ya ce a'a kai shakka akan a'a to kai ma ka bar musulunci dole ne in Allah ya ce eh ka yadda eh ne dole ne in Allah ya ce a'a ne ka yadda a'a ne shakka akan abin da Allah ya faɗa kafirci ne fita daga musulunci ne da ko mutum yana la ilaha illallah idan Allah ya ce kaza kafirci ne kai ja kai shakka to ka sani ka bar musulunci wannan la ilaha illallah ba za ta tsina na maka komai ba da dole ne mu san wannan domin da yawa daga cikin mu yau mukan ɗagawa wasu daga cikin mutane kafa kila saboda kusanci kila saboda daidaituwar kabilanci ƙila saboda ɗayantuwar gari ƙila saboda wani sabo sai ka ji aiwa ne ba kafuri ba ne ba sau da dama nakan gaya mana wannan wallahi akwai da yawa daga cikin mutane da a cikin garin kano kafircin da suke yafi wanda ake a sabon gari shirkar da suke tafi shirkar da mutanen da suke coci suke aikatawa a garin kano fa aka taɓa samun shehin da ya ce shi allah ne sananne ne wannan a kano shi Allah ne ga annabuwa ne ga annabuwa ne ga mala'ikawa ne ga mala'ikawa ne duk ya raba kabinetin Allah amma shehi ne a Kano ba zai yi ka kira sunansa ka ce masa kafuri ba ne amma ka iya cewa a sabon gari waɗanda suke coci suke rawa suke tafi suke cewa annabi isa ɗan Allah ne su kafirai ne me ya bambanta maganar wannan da wancan abin da ya sa muka ɗaga wannan kafa ai garinmu ɗaya ai al'adarmu ɗaya ai yarenmu ɗaya wanda wannan ba musulunci ba ne ba Ubangiji maɗaukacin sarki yana gaya mana ga duk wanda ya furta kalmar kafirci ya kafirta, kowaye ko ɗan annabi ne ko uban annabi ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, wa ƙalu takazar rahmanu walada, laƙad ji'itum shay'an idda, sun ce Allah ya rikida, da suwa Allah yake nufi mutanen Makka, Kiristoci, Yahudawa, وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله waɗannan yahudawan da waɗannan larabawan dangin annabawa ne fa cikin waɗanda suka ce Allah ya riki da a makka akwai jinin manzon Allah abu lahab yana ciki abu lahab da mahaifin annabi ubansu ɗaya amma haka bai hana Allah ya ce masa kafiri bane ba mahaifin annabi ibrahim azara bautar gumaka yake wa idh qala ibrahim li abihi atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا الله يتي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به da Ibrahim ya gane babansa makiyin Allah ne sai suka raba gari amma kai yanzu kowa ya zagi Allah a garinku tunda dan garinku ne ba matsala danginka ne yaran ku daya kabila ku daya unguwar ku daya me yasa ka kafirta na nesa shi saboda ba haka kuke ba tare da a musulunci abinda nakan ya ma fa abinda wancan yayi to dole sai mun dawo hayyacin mu matukar muna so imanin mu ya kubuta sai mun tabbatar wa da duk wanda Allah ya ce kafiri ne kafirin ne dan mu mu zauna da Allah lafiya in kana neman ka zauna da mutane lafiya ka saba da Allah to ka fi kowa wauta a duniya fa abdal wara man asqata al maula wa ardal abi mafi wautar mutane shine wanda ya yarda ya bata da Allah dan ya shirya da mutane daka ubangiji madaukakin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min ba za ka taba samun mutanen da suka yi imani na gaskiya da Allah da ranar lahira ba kuma suna daga kafa ga waɗanda suka raba gari da Allah ko iyayensu ne ko ƴan uwansu ne ko danginsu ne ko matansu ne Allah ya ce saboda an riga an yi satamfin imani na gaskiya a cikin zukatansu da haka wannan shine imani na gaskiya a imani ba a san kara ba imani shine ka tsaya akan abin da Allah ya tsayar da kai ka tsaya akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ko zaka saba wa kowa a duniya shi yasa annabi Ibrahim ya hada da mutanen garin su da babansa da kowa yace inni bara'un mimma ta'budu ba ni ba ku kuma Allah yake kad kanar lakum uswatun hasanatun fi ibrahim kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku game da ibrahim iz wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi sun yi imani da shi iz qalu li qaumihim lokacin da suka ce da mutanen su inna bura'a'u minkum mu fa ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillah ba mu ba abin da kuke bauta koma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawatu kuma tsakaninmu da ku gaba ta shata abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu sai dai in kun yi imani da Allah shi kare da haka babu daga kafa babu yakana babu alkunya babu kara cikin batun imani ko dai eh ko a'a ko ka yadda ko kar ka yadda alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari da yawa daga cikin irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya riga yayi bayanin su dalla dalla filla filla a cikin littafin sa mai tsarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya riga yayi bayani cikin ingantacciyar sunnarsa da haka malamai suka ce duk wanda ya shakka bayan bayyanuwar hujjoji da dalilai akan kafirci da kafirai to wannan ya zama kamar su haka nan duk wanda yake kokarin ya nuna ai abin da kafirai suke ma daidai ne ai ba laifi ai duk addini duk Allah ake bautawa irin abin da ake kira da wahdatul adiyan wai duk addinai ai asalin su daga tushe ɗaya ne addinin Ibrahim ai asali daga Allah ne addinin kaza ai asali ma daga Allah ne kowa ma dai ai Allah ya nufa kawai a zauna lafiya to ƙarya ne wannan ko shakka babu duk wanda ya yadda da wannan ijma'i na malamai kafiri ne ka yadda da cewa akwai wani addini da ya halatta a bauta wa Allah da shi ba musulunci ba wallahi ka bar musulunci ko a sallah ka mutu ko a sujjada ka mutu kafiri ne kai wuta zaka shiga domin ba kadai sallah bace musulunci ba kadai kalmar shahada bace musulunci dole ne sai ka yarda da abin da kalmar ta tabbatar kuma sai ka kore dukkanin abin da ta kore hadisi ya tabbata daga dariqo ibn ashyam al-ashja'i Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafirce wa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah dukiyarsa da jininsa ya haramta kuma hisabinsa yana ga Allah wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito ubangiji mai girma da buwaya ya gaya mana shar'i yace faman yakfur bi daguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa duk wanda ya kafirce wa duk wani abin bautar da ba Allah ba yayi masa tawaye ya yadda da shi sannan yayi imani da Allah shi kadai ya kadaita shi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to wannan shine ya riko da igiyar da ba ta tsinkewa ma'ana baka zamawa cikakken mumini sai ka yadda da abin da Allah ya ce a yadda da shi kuma sai ka kafirce wanda ya ce a kafirce masa yaddar kadai ba ta sa ka zama musulmi kafircewar kadai ba ta sa ka zama musulmi sai ka hada biyu domin ita kalmar shahada harshe biyu ke gare ta la ilaha sannan illallah la ilaha korewa ba wani abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah sai da ka kore sannan ka tabbatar da za ka kore ka tsaya baka tabbatar ba baka musulunta ba inda za ka ce la ilaha ka tsaya a nan kai ba musulmi ba ne har yanzu sai ka tabbatar da illallahu haka da za ka ce illallahu ba ka ce la ilaha ba har yanzu ba ka zama musulmi ba wannan shi ne abin da wannan hadisi ya tabbatar man kala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah shine abin da aya ta tabbatar faman yakfuru bi taghuti sannan wa yu'min billah to sannan faqad istamsaka bil urwati al al-imam ibn jarir tabari ya rawaito hadisi daga abu darda abu darda sahabi ne kowa ya san shi wata rana ya je duba wani mara lafiya a makotansa sai ya tarar da mara lafiyan yana yunkorin ya faɗi wata magana amma bakinsa ya sarkafe baya iya faɗa sai abu darda ya kalli masu jinya sai ya ce kamar yunkuri yake zai faɗi wata kalma amma ya kasa faɗa suka ce eh ƙwarai wata kalma yake so ya faɗa amma ya kasa faɗa sai abu darda ya ce to kun gane me yake so ya faɗa suka ce eh mun gane sai ce to me yake so ya faɗa sai suka ce so yake ya ce amantu billahi wa kafartu bid na yi imani da Allah ɗaya kuma ban yadda da duk wani abin bauta ba koma bayansa sai abu darda ya ce to ya aka kuka gane wannan kalmar yake so ya faɗa suka ce ai ita yake ta faɗa tun bakinsa bai karye ba da haka yanzu da bakin ya karye ya kasa faɗarta mun fahimci itan yake so ya faɗa sai abu darda ya ce gaskiya ɗan uwanku ya samu rabo domin ya cika da kalmar shahada sai ya karanto wannan aya cikin suratul baqara faman yakfuru bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati alwuthqa lam tisama laha wallahu samiun alim Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu shirya ta addini Allah ka bawa zukatan mu tsoronka Allah ka tsarkake mana su kai ne mai tsarkake zuciya Allah ka tsaga mana kaso na tsoronka Allah madaukakin sarki ka daukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka ji kan iyayenmu ka ji kan dukkan magabatan mu musulmi Allah ka tsare imanin mu daga dukkan karkata Allah ka karba mana kyawun ayyukanmu ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka tsare musu ita yayin uwa masu albarka ita kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah an gine ta ne da tabbatarwa da kuma korewa kaso na farko shine korewa la ilaha kaso na biyu shine tabbatarwa illallahu da ka dole ne sai ta kunshi wannan ma'anar a wajenka sannan ta zama cikakkiyar kalma shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin fadin sa faman yakfuru bi tsaguti wa yu'min billahi har zuwa karshe me yasa za a ce karka yadda da kowane abin bauta sai Allah saboda shi Allah ba a sa masa kishiya bai da kishiya Allah ya fi karfin a hada shi da wani bai da sa'a kuma saboda shi Allah shine gaske duk wanda ba shi ba kuma ƙarya ne in dai da sunan abin bauta ne ubangiji yace zalika bi anna Allah huwal haqq وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير abin da yasa haka saboda ku sani Allah shine gaske duk wani wanda zaka kira koma bayan Allah a matsayin Allah ko ka bashi haƙin Allah to ƙarya kai wannan wani bai cancanci wannan haƙin ba kai ma da ka bashi kai zalunci ka ɗauki abin da ba haƙƙinsa ba ka bashi Allah madaukakin sarki ka tsare mu da shirka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم